أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لم تجد درسي نقوم شابقي cikin katunmu na nasarul wurud yau uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ta daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu tashi wal amru qabla al waqti qad ta'allaqa na'am yace wal amru qabla al waqti umarni ah, wato al amru umarni a cikin aqsamut taklif idan aka yi umarni a in aka yi umarni qabla al waqt kafin lokacin aiwatar da umarnin Ah, قد تعلق بالفعل للإعلام تراتيسا da aikin da aka ce a yi lil'ilam don sanarwa ne sanarwa domin a itikadin cewa umarni ya zo haka zalika sa'iru aka aksamin taklif kamar nahayu hani in aka yi hani da yin abu tun kafin mutum ya yi don ya yi itikadin cewa Allah ya sanar da shi kada a yi wannan amma hakikatar mubasharatan ai sai lokacin umarni lokacin aikin ya yi sannan amurkin yake na ta yi shi amma kabla dalik kafin wannan lokacin shi umarnin ba na kai aikin ba ne na kasancewar lokacin ya shigo za ka yi kad ta haƙaƙa wannan ya tabbata to wannan ah, ma'ana akwai ah, ah, wato wa- wannan ya tabbata shine abin da wato ya tabbata wajen malaman muhaqqiqin na usulul fiqh Mm. Na'am.
يعني أن الأمر والسائر أقسام التقليد wato a- a- al'amru umarni wa sa'ir aqsamin taklif da sauran hukunci da sauran kashe-kashen al-taklif wato hukun al-hukm taklifi kenan hukunci da ake kallafa ma mutum yin sa يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل الدخول وقبل qabla dukhuli waqtihi ilaman bihi shi ya ta'allaqu inda al-jumhur bil fi'l. a wajen jumhur shi wannan umarni yana rataya ne bil fi'li da aikin qabla dukhuli waqtihi kafin shigar lokacin sa ilaman bihi halin kasancewar sa domin sanarwa ne da yin da aikata fi'il bihi al-dhamir yaqulu ila al-fi'l na'am
ومع الإعلام abinda ake nufi da al-i'lam sanarwa
اعتقاد باعتقاد وجود إيجاد الفعل al-wajib الواجب shine itikadin wajabcin samar da wannan aikin da yake wajibi matsalar bisa misali wato idan amri idan nahayi ne idan kuma nahyu ne shine itikadu tarki zalika alfi'l almanhi anhu matsalar shine wato itikadin barin wannan aikin da aka hana shi ah, da aka hana aikata shi ta fuskar misali
لا نفس الإيجاد la nafsil ijad ba wannan amr din ta'alluqinsa da fi'ilin ba samar da fi'ilin bane Hmm? ba samar da fi'ilin bane a dan a sanar da kasancewa ka itikadin wajen cin yanzu kaga Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin sallar la'asar amma lokacin sallar la'asar amma sanarwarsa da yayi gare mu wannan a shi kansa domin yi wata ibada ne domin itikadin cewar sallar la'asar a lokacin da ya zo wajiba ce shi kansa wannan itikadin ibada ce kuma za a baka lada a kai za a baka lada a kai to shi ne yake don kada ka ɗauko in Allah ya ce ka yi sallah sallar la'asar ko lokacin da ya yi nema ana umarce ka bayan lokacin da ya yi ba shi ne fa'idar yin wannan shi ne al'ilam to abinda ake nufi da al'ilam din kuma shine itiqadul wujub ko kuma itiqad wato al-hukm taklifi itiqadul wannan hukunci na taklifi ko wanne a mahallinsa na'am وقس عليه باقي الأحكام kai kiyasin sauran ahkam da su a dukkan sauran hukunce hukunce a kai a a a kai kiyasinsa wannan bari ku ga bari mu ga irabin kamar yanda a cikin nashrul bunud yayi irabi yace al'amru din shine mubtada khabarin sa qad tahaqqaqa a walil ilam mutaqallib qad ta- qad tahaqqaqa wato al'amru qabla al-waqti a umarni wanda ya zo umarni idan ya zo kafin lokaci wannan shine al-mubtada qad tahaqqaqa ta can karshe ita ce khabar din ya tabbata cewar a wannan amrun wannan umarnin kafin lokaci ya tabbata lil i'lam a, wato qad ta'allaqa bil fi'li lil i'lam ya rataye da fi'lin ne lil i'lam domin sanarwa na'am
وبعد الإنزال يستمر حال التلفظ وقوم فروا
Ya- wa ba'du wa ba'du lil ilzami wa ba'du wannan a, qab- a, ba'du kusan ana mabni alal a, alal dhamma idan wato aka yi a, ita qablu da ba'du da sauran huruf ana shafe mudaf ilayhi ay niyyar ma'anarsa ba niyyar lafazinsa ba in niyyar lafazinsa ne sai a ce qablan wa ba'dan amma idan aka yi niyyar ma'anar to sai a yi bina'i saboda ita ita ma'ana haƙƙinta a bayan da ita da harafi to da yadda aka yi niyyar ma'ana sai sunan sai ya kama da harafi sai aka yi masa bina'i yadda ake cewa ba'du mm, qablu wa ba'du wa ba'du bayan a wato bayan bayan lokaci inda can an yi magana wal amru qad- a- a- qabla al waqt qabla al waqt nan sai aka yi dan ikhtisari sai aka shafe mudaf ilayhi alladhi huwa al waqt aka kawo aka yi niyyar ma'anarsa ba niyyar lafazin sa ba wa ba'du ay wa ba'da al waqti ko kuma wa ba'da zaman al fi'l lil ilzami bihi umarni idan ya zo bayan zamanin aiki don a lulunta maka shi don a- wancan kaga lil ilam wannan kuma lil ilzam don a cewa yana nan a kanka lil ilzami ah, wa ba'du lil lil ilzami yastamiru wato yana istimrari a a eh, ba'da halat talabbus a halar talab halar talabbus wato wannan ilzamin ya zama to halar talabbus halin kasancewar ka kana yin aikin cewar an lizumta maka shi wato yastamirrul am wa qaumun farru waɗansu mutane kuma sun tafi sun ce a'a ba haka bane ai farru min hada na'am يعني أن الفعل إذا دخل وقته na'am wato yana nufi cewa shi aiki idan lokacin sa ya shiga تعلق به التسليم بالكاف to ah, ta'allaka bihi taklifu ilzaman qabla al-mubashara to a a taklifi da wannan fi'ilin taklifi da wannan fi'ilin ya rataya da shi ne ilzaman ta fuskar ilzami qabla al-mubashara kafin a fara yi idan wato bayan dukulul waqt ne aka ru- aka lizumta maka aikin to abin a- wato aka yi maka aka yi umarni da shi to dan an nuna kan cewa an yi maka ilzamin sa ne a qabla al-mubashara kafin ka yi kamar lokacin sallah al'asar umarni kai sallar la'asar bayan lokacin sallar la'asar ya zo don a nuna kan cewar kafin kai mubashara aikin to yanzu fa la- la- wato an lizumta maka kai fa huwa mukallafu a- don haka shi mukallafi ne wa mulzamin kuma abin lizumtawa ne بأن يباشر da kan yayi mubashararsa shine ya aiwatar da shi bil imtithal da ko- wato da aiwa- wato wato ya fuskanci aiwatar da shi al imtithal shine aiwatarwa
وذلك هو معنى قوله wannan shine huwa ma'ana qaulihi ma'anar fadin sa
وبعد الإنزال wa ba'du lil ilzam na'am وقوله fadin sa kuma da yace يستمر حال yastamirru wa yastamirru hal yastamirru halat talabbus yastamirru hala حال من الالتزام ay min al ilzam ai wa ba yana nuf- yana nufin ba wa ba da dukhul al waqt yata'allaqu bihi al taklif lil ilzam hala kauna zalika al ilzam mustamirran wato bayan shigar lokacin taklifin yana rataya da aikin lil ilzam a- wato da umarnin kai yana rataya da wannan umarnin da aka yi da lil ilzam dan alizumta ma mutum hala kauni zalika al-ilzam mustamirran hala mubasharat al-fi'l yayin da wannan ilzamin ya zamanto mustamir yana ci gaba da kace cewa da tabbata hala mubasharat al-fi'l halin da mutum yake mubashara yake aiwatar da aikin wat talabbus da kuma wato cakuduwa da aikin ila al-intihai min hayya gama domin al'amur ɗin ba ya yanke ba ne inda ya yanke sai ce to me amfanin ka ci gaba tun da ya yanke ka daina to ga ga misali na yace wanda ya harama da sa yayi harama cikin sallah a bisa misali to taklifi da yin wannan sallar ba zai kushe ba yana shudewa a kansa wato har yanzu yana nan a kansa har sai ya gama sallar lintifa'i kulliha bintifa'i juz'in minha saboda sallah gabaki ɗaya tana rugujewa da rushewar juz'in idan wato inda za inda za a ce to shikenan daga zarar ka fara to shine dama abin da ake nufi saboda haka al'amarin ya tafi dan to sai ka ce to ai shikenan sai ai ai umarni ya tafi tunda umarni ya tafi bar nan ba sallah to wanda ya bar sallah bayan ya fara bai gama ta ba za a ce yayi sallah ba saboda ita sallah ibada ce wadda take ba za ta ba za ta tabbata ba sai an gama ta gabaki daya in juz'in ta zama to ba a yi ba gabaki ɗayan ta tako wannan shine gaskiya faɗin sa kuma wa qaumun farru yace waɗansu mutane kuma sun gudu wato ma'ana waɗansu malamai daga cikin malaman usulul fiqh sune imamul haramain al-juwaini da imamul ghazali abu hamid da kuma malaman mu'tazila su sun tafi sun gudu daga wannan istimrarul ilzam wato shudewar lizumtawar aiki ba'da mubashara bayan mubashara su suna ganin daga zarar kai mubashara shikenan ka zo da abu su suka riya kan cewar yanqati'u wato umarni yana yankewa bibtida'il mubashara daga zarar mutum ya fara yi to shi kenan umarnin ya yanki haufa tahsilil hasil saboda kar a ce wannan ai tahsilil hasil an ce kai sallah da shi kai kabbara harama sai kai kabbara harama an sake cewa kai sallah in aka sake cikin aka ce har yanzu umarnin kai sallah yana nan akan ka sai ka gama to ai sallah aka ce ne kuma gashi ka fara saboda haka wannan tahsilil hasil umarnin da zai zo na biyu ba shi da bigire domin ya samar da abin da dama samamme ne shi ne yin sallah kuma ga shi sallar kake usuliyun kenan wannan shi ne ake cewa intellectual acrobatics na'am wa huwa abathun wannan ko wasa ne la fa'ida da fi babu fa'ida a cikinsa kuma Allah ta'ala ya ce a fasibtum annama khalaqnakum abatha daga zarar ka tabbatar da abu abath ne to shi kenan shari'a ta tsarkaka daga gare shi
ورد هذا المذهب ورد هذا المذهب ظاهر رد wannan mazhaba ta su Imam Juwayni da Ghazali a bayyane yake وهو ما ذكرنا آنفا shine abinda muka faɗa ɗazu من أن العبادة المركبة min ajiza cewa ibadar da take ake hauhawar da ita daga juz'i daban-daban كالصلاة kasalati bisa kamar sallah a bisa misali إذا ضاع جزء منها idan juz'i na ta ya tozarta ضاعت كلها gabaki ɗayan ta tozarta وهو ظاهر wannan a bayyane yake وسيأتي أن ثمرة هذا الخلاف zai zo cewar fa'idar wannan sabanin tsakanin jumhurul usuliyin da kuma su Juwayni da Mu'tazila تظهر في فرض za ta bayyana a wajen farkon kifaya إذا شرع فيه idan mutum ya fara aiwatar da shi wa zalika fi qawlihi wa hiya fi fardil kifayati fa hal yasqutu al-ithmu bi shuru'in qad hasal baitin zai wato wani sabanin wani sabanin ba shi da fa'ida shine irin wanda yake cewa lakinnahu laysa yufidu far'a bala tudrik al-faqd bi far'in far'a akwai wani sabani wanda yake ba shi da ba shi da fa'ida ba shi da samara yani ba zai kai ya zuwa ga gan shi a aiwace a cikin hukunci ba sai dai kawai sabani ne fizzihin kawai a yi a yi tunaninsa a wajen tunani amma a waƙi'i ba lalle ya bayyana ba to irin wannan sabanin mai sauƙi ne amma waɗansu wani sabanin in dai aka yi sabani a matsala usuliya to kuma sai kaga yana sabani yana ko usuliya ko ma ba ta furo sai kaga akwai samara ma'ana akwai natija akwai fa'ida akan wannan sabani sauraka koyaushe a ɗalibin ilimi kamata ya koyaushe ya ji an yi saɓani da ƙoƙari ya tunani me samar tulkila me samar tulkila shi zai sa shi mutum ya gane a saɓani sosai yanzu ka ga a wajen yanzu kamar wajen sallah akwai samara a cikin wannan saɓani a in muka ɗauke shi wajen sallah zai iya zama cewa akwai samara amma har su waɗanda suka saba la ya kono na biyu yanzu kamar matsalar an ce idan aka yi umarni wannan umarnin yana shuɗewa har sai mutum ya gama aikin baki daya umarnin yana nan saboda haka in aka yi umarni kafin mutum ya fara sallah an- an lizumta masa yi daga zarar ya fara sallah an lizumta masa yin sallah har lokacin da zai gama sallamar da zai yi sallama lizumtawar yana nan a kansa su kuma su juwaini suka ce daga zarar ya fara sallah shi ne ya yi umarni sau da haka babu zancen istibrari a kan wannan umarni domin aka sake cewa ka yi sallah bayan kuma kana sallah ka riga ka yi to za a iya cewar kamar wannan khilaf din shine a idan alal misali a mutum ya tayar da sallah bayan ya yi kabbar harama ya fara ya yi raka a ɗaya sai a jirgin wannan zai- zai samu samara a a bisa ƙaunin jumhur yaya za a ce za a ce tunda har yanzu yana kan umarni wannan al'amur mustamir za a iya cewar akwai abin da yake na sauran na jirgin ibada wanda bai yi ba tunda ya mutu akan cewar akwai umarni a kansa tunda ya yi la- lahazar da ya rasu ana ce masa ya yi sallah to kuma sai mutuwa ta zo. itikadin wajen da kaga su wajen su juwaini babu cika su ba su da iskal amma wajen wannan fa su jumhur suna bukatar su kawo jawabi akan wannan ko kuwa sai an kammala ta Wasu bai sallah ba.
na'am Wasu bai sallah ba.
a wurin su bai sallah ba a wurin su bai yi sallah ba bai yi sallah a zahar batun da bai gama ba istifa'a shine yawanci dama irin wa'annan abubuwan tazahumul a adilla in suka zo suka haɗu abubuwa da dama fuska da dama ita za ta sa ba za ka iya fitar da faradi a kanta ba inda ta kai kamar wannan kamar da kuka faɗa din akwai tunda dukkan umarni muta'alliqun bil istifa'a dukkan taklifi an rata shi da ilimi saboda kaga wannan duk da yake sun ce akwai umarni amma sai ya zama tukan cewa wani sharadi yayi tahallufi shine al-istifa'a saboda kaga ba lalle ya zama to wannan ya bada ya zama to faradi da zai bada fa'ida kenan ba amma ya ce akwai faradi a cikin matsalan ba baya wanda za mu so shi insha Allah na'am
فليس يلزمن له yujzi يوم ko eh na'am ولا عليه دون حظ يقدم وذا
wa dhatta abdu na'am وذا تعبد وما تمحبا للفعل wa ma tamahhada وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مرتضى نعم فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر آه، دون حضر آه، يقد مبني للفاعل نعم يقدم نعم آه، مكرم تشرح wannan
يعني أن التقليد لما كان لا يتعلم lamma kana wato cewa shi taklifi yayin da ya zamanto baya rataya da fi'ili قبل وقته قبل Ka- وقته kafin lokacinsa ta fuskar ilzami tunda mun ce idan umarni ya zo kafin lokacinsa lil ilam ne ko ba lil ilzam ba ilami ne saboda ka ga to da yayin da- da muka ce cewa taklifi yayin da yake ya rate yayin da ya rate ya tafi ili kafin a aikata shi wato il- a- a- baya rataya da fi'ili kafin a aikata shi ta fuskar ilzami wa inna ma yata وإنما يتعلق به على سبيل الإعلام به faqad فقط kawai yana rataya da fi'ili ne ta fuskar wato sanarwa da aikata fi'ilin kawai كان تقديمه غير مجدي kana da taqdimahu ghayra mujizi mutum ya kaddamar da fi'ilin kafin lokacin sa ghayra mujizi ba zai wadatar da shi ba tunda a lokacin ba ya masa ilzami ba ilzamu ma la yalzam ba ce kai ba kaje kai saboda haka in kai ba shi da fa'ida ko ba haka ba kamar ba abin ka bashi ne a ce ka biya ka je ka biya mutum bashi daga baya in ka zo ka ci bashin sa sai ka ce ai na riga na biya ka na'am shine yace fa laysa yujzi man lahu yuqaddim wanda yake kaddamar da fi'ili laysa yujzi baya wadatar da shi wannan fi'ilin wala alaihi duna hadarin yuqdimu kuma babu laifi a kansa a- a- wala alaihi a- a- a- shi shi ma mu karanta wannan ولا جائز ولا جائز
wala ja'izu haka ma bai halatta ba فكونه قبل وقته la yalzam لا يلزم kasancewarsa kafin lokacinsa baya yalzimta يدل على أن تقديمه لا ya يجوز nuna kan cewar gabatar da shi baya halatta ولا ولا يجزئ wala yujzi wala yujzi eh, ko kuma wala yuj- eh, ajza'a yujzi kuma baya wadatarwa kamata ya nan ayi zamanto da hamza ne ko ai da da hamza akan alif ko kuma ajza yujzi eh, ajza min ajza ne ba a- da da ba da- daga aj- ba daga ajza'a ba eh, ajza zai iya zama ajza ko ajza in kace ajza saboda haka yujzi wala yujizi ba zai wadatar ba وقوله لا يجزي kasancewar ba zai wadatar ba هو مراد المؤلف bi بقوله qawlihi falaysa yujizi shine abinda muallif yake nufi da yace falaysa yujizi man lahu yuqaddim shine ma'ana ai la yujizi baya wadatarwa wa kaunuhu la yajuz وقوله لا يجزي kasancewar kuma bi halatta ma yayi shi ba هو مراده بقوله shine abinda yake nufi da qawlihi wala alayhi duna hadari yuqdimu ay la yuqdimu alayhi qidaman khaliyan min al-hadari wa huwa al-man'u wato ma'ana wala alayhi kuma baya kansa yuqdimu ya gabatar da shi duna hadarin ba tare da laifi ba ba tare da an hana shi ba wato ma'ana ba shi da hali ba wato so yake ce maka bai halarta gare shi ba shine dan wakar ta miƙe shine ya kawo shi a da markodiyo ai wala alaihi baya baya kansa ai ba wajibi ne a kansa ba yuqdimu ya gabatar da wannan fi'ilin duna hadarin ai duna man'i ba tare da hali ba wato ma'ana an hana shi tunda in aka ce ba dole ne ka yi ba ba tare da an hana ka ba kaga ya nuna kan cewar wato idan ka yi ya- wa- wa- wato a ka haɗa wajibi da mamnu saboda haka ya zamanto a a halal kenan ai eh, ya zamanto ja'i ma'ana ka yi nafi ja'i nan ka tabbatar da taklifi kuma ka kawo almanu kun fahimta wato baya ba wajibi ne ya gabatar da fi'ilin ba duna hadarin ai ba tare da an hana shi ba ba tare da hannuwa ba tunda ku akwai wa- wato kenan tunda aka ce ba dole ne kai ba ba tare da hannuwa ba ma'ana ba ma'ana bai halatta kai ba eh eh shine eh nafiyun nafiyu isbat kwarai da gaske
وإنما لم يجزي ولم يجوز wa inna ma lam yujzi wa lam yajuz abinda yasa muka ce lam yujzi ba zai wadatar ba wa lam yajuz kuma bai halatta ba لأنه آت بغير ما أمر به domin ya zo da abinda ba a umarce shi da shi ba
لأنه لم يؤمر به إلا في وقته domin ba a umarce shi da yin aikin ba illa fi waqti sai a cikin lokacin sa kamar mutum ne kamar mutum ne kamar mutum ne yana so ya tashi a cikin jirgin sama shi kuma an masa fatawa an ce ba a sallah a cikin jirgin sama kuma sallar la'asar ba ta yi ba yayi sallah azhar a gida ya ce to ai shikenan tun da ba ana jami'i bari yayi sallah azhar bari yayi sallar la'asar din sai ya hau jirgi yin sallar asar ɗinsa ta yi kamar yanzu ya yi sallar asar a masallaci sai dai zai shiga jirgi ya ce to tun da an shiga jirgi an ce ba a sallah a cikin jirgi wata fata wadda aka yi masa kenan ba wai a har mun yadda da shi bane a nan sai ya ce bari ya yi sallah yanzu kafin ya hau jirgi to ka gani
ya yi a lokacin da umarni bai lizumta masa ba ba a neme shi ba ata bi ma lam yu'mar bi ya zo yayi abin da ba umarce shi da yi ba ba a ce yin sallar asar a lokacin ba na'am li'annahu lam yu'mar bihi illa fi waqtihi ba umarce shi da yin aikin ba sai a cikin lokacin sa ومن أتى إليه ما أمر به wanda ku yazo da abin da wani abin da aka umarce shi da shi فعدم براءة ذمته ظاهر wato rashin kubutar ah, nauyin da aka dora masa a bayyane yake azimma ita ce wato sifar da take tsayawa akan ah, mutum da take karban alizumta masa abu ko kuma ya alizumta maka wa sharhu lizimmati wasfun qama yaqbalu liltizama wal ilzama da kuna ji ana yawan faɗa zimma zimma zimma Eh, azimma wani lokaci sukan fassara shi da wuya Eh, wuya ya ke amma abinda ake nufi wato a ta'ahilin mutum wato kasance yiwuwar mutum ya ɗaukar a lizumta masa abu ko kuma ya lizumta masa za ya dora masa nauyi saboda haka yanzu ga duk wanda aka ce baligi ne in lokacin sallah ya yi dole ya yi sallah saboda haka sallah ta an- an- an lizumta masa ita ma'ana tana bin masa wato ta nauyi ne a kansa kamar bashi بما في الذمة وحيث وحيث أصل ثم ba? Eh, نعم wato yan lokacin da nake karatun tofa a madina yan ajin masu fikin hanabila sai to idan allah mu amma mu fikin ba mu da irin wannan fikin saboda masail masu yawa yake kawo su da waɗannan siyar ɗin, wanda in ka haddace su in ka kiyaye su za ka kiyaye masail da fikin masu yawan cikin masail da kafin na'am ولا يجوز الانقلاب عن العبادة baya halatta mutum ya fuskanci yin ai- aiwatar da ibada إلا على وجهها شر- وجهها wani hashar شر.
sai a fuskanta ta sai kawai a fus- a fuskanta ta shari'a لأن الله يقول saboda Allah ta'ala yana cewa الله أذن لكم أم على الله تفترون ka tambaye su shin Allah ne ya muku izinin wannan ko ko kuna karya ne ga Allah wato duk wanda ya aikata yin aikin ibada ba a fuskanta ta shari'a ba haka za a ce masa Allahu azina lakum am ala Allah tafakkaru na قول المؤلف fadin al-muallif malan da ya face وتتعبد wa zatta abudu da yace wa zatta abudu يعني أن هذا الذي لا يجزي wannan abin da yake baya wadatarwa qabla waqtihi wala yajuzu al-iqdamu alayhi عليه da kuma baya halattar a wato a fara yin sa وهو ما تمحوه للتعبد ma tamahhada lit-ta'abbud shine abin da ya zama to tsantsan yin sa din ibada kas salati Salati.
kamar sallah was sawmi ba a yin wani abu a cikin sallah in ba ibada ba sallah ba a yin ta a ce don don taimaka ma wani ko don ihsani ga iyaye ko don biyan bashi haƙƙin Allah ce ɗari bisa ɗari babu wani haƙƙi na mutum a cikin ta wasaum haka zalika azumi
وقوله faɗinsa kuma da ya ce yuqdimu al-akhir الأخير ah, na ƙarshen baitin da yake cewa wala alaihi duna hadarin yu- duna hadarin yuqdimu مضارع أقرع mudari'u aqdama mudari'in fi'il aqdama ne على الأمر alal amri wato ya fuskanci aikata al'amari
إذا idan تقدم عليه ta kaddama ilayhi idan ya gabato wato idan ya fara yin sa والأول مضارع أقدع shi ku na farkon da ya ce ba falaisa yujzi man lahu yuqaddimu shi mudari'un mudari'in qaddama ne mudha'afan da aka yi masa tab'ibi shine ai fa'ala على الفعل ai fa'ala al-fi'la qabla waqtihi ya aikata aikin qabla waqtihi kafin lokacin sa
وما تمحوه للفعل wa ma tamahhaba فمحفظة الفعل وذات نعم وذات عبد منين وذات عبد وتتعبد
وما تمحض وتتعبد وما تمحض
بالفعل فالتقديم فيه مرتضى يعني آه، يا- يا- واتو آه، wannan وما تمحض للفعل abinda kuma ya zamanto an tsantar da shi ne an tace shi ga aikin kawai ba ta abu ba aikin ne ake so a yi fattabdimu fihi murtaba to a gabatar da shi murtaba abin abin so ne yayin da ya zama to ba haƙƙin Allah ake duba ba na ta'abbudi a so ake yi ya zama to dai an yi aikin yanzu kamar bashi in ana bin ka bashi ai kaga baya lizimtar ka biya bashi sai idan ajalin sa yayi ko to amma idan ka biya kafin ajalin sa fa za a ce bai yi ba za a ce bai yi ba ai wala murtaza ba fatak dai mu fihi murtaza na'am eh to na'am يعني أن الفعل لا تبحر لا تبحر للفعل wato shi aiki idan ya tsantsi ya zamanto tsantsan abinda ake nema a cikinsa shine aikin يعني مفعولية مفعولية a- ya'anil maf'uliyya yana nufin wato shine kasancewar an aiwatar da shi aiwatarwarsa مرتبط taqdimuhu to ana san ana yarda da kaddamar da shi قبل وقته kafin lokacinsa لأنه جائز domin yin haka ja'izun ya halatta mujizin kuma yana soke nauyi yana soke nauyi وتقريبه للذهن abinda zai kusantar maka da wannan matsalar a kwakwalwarka أن يكون المقصود من الفعل ya zamanto abin nufi a cikin fi'ilin ثمرة ظاهرة wato samaratun natija ce zahiratun bayyananna ma'qulatun kuma wadda take a bar hal- a hankalce ta تحصل بمجرد الفعل.
wadda tana wadda wannan samara din natijar tana samuwa bi mujarradi iqa'il fi'l daga zarar an aiwatar an aiwatar da fi'ilin كقضاء الدين kamar biyan bashi ورد الوديعة da raddul wadi'a mayar da ajiya
والمنصوب wal maqs- wa- wal ah, maqsus da ka- da da abin kwaci abin da aka kwaci Hmm?
فتقريبه قبل وقت اللزوم gabatar da shi kafin lokacin lizimtarsa ja'izun ya halatta mujizin kuma mai isarwa mai wadatarwa ne
ما لم يشتم- ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم muharramin matsawar gabatarwar bai kunshi umarni da aka haramta ba kaga fiqhu kenan Hmm. wato sai ya zamanto an haramta taqdimin ba dan ba a taqdimin ba dan ratayarsa da wancan abin wanda yake kharijul amr wanda yake hukunta haramci Hmm? ga misali nan nahwu da'wa ta'ajjal وتعجل kamar ka rage bashi sannan ka gaggauta biya ويمنع بذلك العالم sai a haramta shi saboda wancan arini ba dan ba a tafdili ba kun bayyanta mutum saboda a'a saboda wancan ba wata ajal rage bashin ba bi muqabil al ajal kuma saboda an yi shi shar da sharadi da sharadi misali ka je ka karbi bashi mutum ya karbi bashin miliyan daya zai biya bayan wata daya kaga sai shi akan kansa kawai sai ya samu kudin sai bayan kwana goma sha biyar ya zo ya kawo masa bashi miliyan ɗaya da Allah shi yayin da ya bashi bashin miliyan ɗaya mukaddara na ciniki ne ya sayar masa a ya sayar masa dila guda ta wayoyi wanda ya ce ya biya shi bayan wata ɗaya yayin lissafi kan cewar inda ya sayar kuɗi hannu ya sayar yanzu ya sake juyawa ya sake juyawa har yi wata ɗaya yana haka ƙarshen ta abin da zai samu a cikin uwar kuɗinsa da ribar zai kai miliyan ɗaya sai ya ci masa ya biya shi miliyan ɗaya bayan wata ɗaya shi kuma wannan sai ya ga maimakon haka gari ya je ya biya shi bayan kwana goma sha biyar kaga bayan kwana goma sha biyar abinda yake kaddarawa zai samu na miliyan ɗaya ɗin nan bai kai ya same shi ba ko ba haka ba cikin kwana goma sha biyar to amma sai ya ɗauko ya biya shi bayan wata bayan kwana goma sha biyar to wannan ya halatta ya haka kuma in yayi ya sauke ne amma idan da sharaɗi ne alal misali sai shi wanda ya bashi bashi ya sayar masa da wannan wayar sai ya ce idan za ka biya ni kudina maimakon ka- a a cikin bayan kwana goma sha biyar ya ce in za ka biya ni kudina bayan kwana goma sha biyar to zan rage maka mai kuma kwan miliyan ɗaya ka bani dubu ɗari tara shi ne kaga na rage maka da kuma ka gaggauta to wannan shi ne matsalar da ke da jumhurin malamai musamman mazhabin malikiya sun sananta sun ce haramun ne sa sharadin ba wata ajiyar shi ne suke kai mata ba wata ajiyar ka rage haƙƙinka kuma ka gaggauta biya saboda suna ganin ajali yana da tasiri a kan farashi sai suka ce wannan ai kamar ka ce ne ka ƙara ka ƙara mudda a ƙara maka kuɗi to da ka rage mudda a rage maka kuɗi eh riba din ce ma wa zai nuna mana fuskar riba a cikin wannan a cikin ba a wata ajiyar yaya riba ta faru in mu gani mai su kawo to kawo misali wajen fuska bayan zai nuna mana yaya aka yi riba ta shiga cikin wannan ai babu ciniki lokacin ne an riga an kulla wancan ciniki an gama cewar bayan wata daya sai ka zo sai ka zo ka ce masa to idan za ka cika idan za ka kawo bayan ma an riga an gama ko lokacin kwana goma sha biyar in za ka biya ni yanzu zan rage maka bashi alaikum salam akwai mai yara ya bayyana a cikin sharhin a cikin sharhin tofa ya ce kamar wato a ya bashi bashin dubu ɗari tara a kan cewar ƙarshen wata ya biya shi miliyan ɗaya tunda dubu ɗari tara nan a lokacin da ya kawo ta ai bata rikice shi ba abin da yake kansa miliyan ɗaya saboda haka tamkar wannan wanda ya bashi bashin kaya tun da farko ya bashi miliyan dubu ɗari tara ne akan cewa zai biya shi kan cewa ya ɗauki wancan miliyan ɗaya da take kansa yanzu ya wato kamar ya kamar shi wanda aka ba shi kuɗin tamkar shi ne ya ba da dubu ɗari tara ɗin a kan cewar a ƙarshe wannan dubu ɗari tara a ƙarshen wata ta zama to miliyan ɗaya tunda abin da yake haƙƙi a kansa miliyan ɗaya ne saboda ka dai zo ya kawo ɗari dubu ɗari tara ya zama to tamkar dubu ɗari tara ta zama to a maimakon miliyan ɗaya wanda za ta tabbata a ƙarshen wata wanda yake shi ne ainihin riba. To kaga to sai aka ce wannan bai halarta kaga ya kaddamar da abu kafin ya lizimta sai aka ce la yajuz wa la yujuz amma me yasa saboda ka'idar ba a taqdimi ne ko saboda wani abu daban wani abu daban shine ba a wata ajja shine ya arid abin da yake ya fita daga cikin wannan bujurowa yi a cikin mu'amala wanda take asalin ta ya halarta amma gaskiya su shekul islam ibn taymiya su sun tafi akan cewa babu dalili akan cewa ba a wata ajja to suna gani ya halatta in haka suka ce suka ce shari'a ba ta haramta abinda kowa zai amfana domin yayin da shi wanda ake bi bashi aka rage masa shi wanda yake bi bashi shi ma aka rage masa muddar da kudinsa za su makale ko ba kowa ya fa'idanta ba idan me za a haramta a riba abin da ya sa aka haramta riba saboda a cikin riba mai kuɗi ne yake fa'idanta mai kuɗi ne kawai yake fa'idanta shi kuma wancan ya cutu amma yadda zai zama to duk mutum biyu sun amfana ba wanda ya cuci a cikinsu suka ce su sun duba shari'a ka ci kaf ba su yadda shari'a ta hana ta hana wannan ba inda za a samu abin da yake kowa zai fa'idanta ba wanda ya cutu sannan kuma a ce shari'a ta hana shi shi ba su wato tunanin shekul islam ibn taymiya yana da ban mamaki yana da ban sha'awa a ciki a matsalar ba a wata ajiyar ya saba ma malikiya ya saba ma jami'a to amma su malikiya kasan suna kike yaƙi wajen sha'anin riba kamar da ibn taymiya yake faɗa cewa babu waɗanda suka tsananta wajen hanyoyi da za su iya zuwa ga riba irin fuqaha wa ahlul madina na'am na'am a'a ba zai shiga ba wannan ba zai shiga ba amma da sharaɗin shi wannan yakan sukan sashi a cikin bai a bai'a idan ba a yanke ba idan za ka ce ga shi wannan kuɗi hannu dubu goma amma idan sun lokacin da kuka albashi ne dubu goma sha ɗaya aka yi shiru hannu ba a yanke ba to wannan shi ne aka amma idan ka ce na ɗauka kuɗi hannu kuma ka ce na ɗauka zuwa ƙarshen wata babu abin da ya haramta da dama shi ciniki a zuwa ga ajalin ya halatta cikin bashi ya ayyana zina amanu idan ka dayan bideni da ajalin musamman fakon saboda ita ciniki da bashi game da ciniki da kuɗi hannu saboda ciniki da bashi wanda ka ya sayar maka bisa bashi ka hana masa juya kuɗi ko ba haka ba da za ka sai abin yanzu zai je ya sake siyowa ya sake sayarwa zai ta juya kuɗinsa amma yadda ka makale masa kuɗi ba za ka tashi ba sai bayan wata ɗaya kuma a ce ya biya ma ya biya ka kuɗin yanzu yanzu ka san yi maka sadaka ne kawai sadaka ya baka ko ba haka ba saboda haka babu laifi ya ɗora riba ko wajen ɗora riban nan sai ya lissafi ya gani yanzu idan da kamar a ce an kawo masa sau nawa zai juya kuɗin nan zai iya ƙaddarawa ko da ko da kuwa alal misali kamar yadda bankuna bankuna bankuna musulunci suke a wajen wannan sai su kaddara su ci to kamar inda bankunan riba suke sanya kudin ruwa domin kuma bari mu sanya mu ma riba mu kamar wannan bankunan riba suna cazar a kashi goma sha takwas cikin ɗari shi ne kudin shi ne kudin ruwa da za a biya in ka ɗauki bashi domin in muka sayar maka mota ko gida akan bashi za mu caji goma za mu caji kashi goma sha takwas cikin ɗari to shi ne waɗansu suke can hadari duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne kawai canza suna ne bankunan musulunci canza suna ne amma wannan abu ne wanda ke shari'a ta gare shi dan ka sanya cewa ga ribar da za ka ci ita ce za ta yi daidai da kuma wanda ita ce za ta yi daidai da irin nisbar da masu cin riba suke yi amma kai ka yi haka ne ta cikin ciniki ba ta bashi ba ya za a haramta maka shine wannan rashin damar da ka samu na juya kuɗin wannan ribar da za ka sanya nisbar ta ribar da za ka sanya ita a maimakon juya kuɗin da baka samu kai ba to wannan shi ba shi da alaƙa da wannan shi yawanci yanzu kaga su bankunan malaysia a malaysia bankunan musulunci sun dauki wannan suna yi kuma da shar su idan ka je alal misali ka je ka sai gida ko ka je ka sai mota za ka biya cikin shekara biyu kana biya a hankali a hankali a hankali duk wata ga abin da kake biya sai kawai ka samu wani makudai sai ka ga maimakon ka tsaya kana biya har wani lokacin ba san abin da zai faru barka je kawai ka yi kudin wannan bashi wannan ma zai iya taimaka maka sake ɗaukan wani bashi to a wajen wannan kuma kai kana tunanin cewa fa yayin da ake maka lissafin abin da za ka biya an yi maka lissafi ne a kan shekara biyu inda a kai shekara ɗaya za ka biya ba lalle da yin da yake haka to sai mutum ya zo ya ce ma bankin to ga shi na so da biya ya za ya ce to inda biya za ka yi bari mu maka ibra mutum da ibra ya halatta a ibra a cikin shari'a shine kana da haƙƙin ce kaya ne sai ce to bari su yi maka ibra ba za su ce ka yi ayi ba wata ajiyar ba sai su ce yanzu abin da ya kai na ribar da za mu samu daga yanzu da ka zo za ka biya zuwa ƙarshen shekara biyu da muka sanya maka wannan ribar mun yafe ta yanzu kawai kawo abin da yake kuka ci na ribar zuwa yanzu ba su ce ta ga sun fita daga ba wata ajiyar amma sai suka kawo wani mabda'i na shari'a din suka fita suka sanya mutane ta to kun ga wato abin da nake so a burin da kula da shi ita shari'ar musulunci ta mutu kawo mutane sauƙi ne ba wahala ba ba tsanani ba amma waɗansu ba su da wannan fahimta na shari'ar musulunci saboda komai sai su shigar da ideology sai su shigar da fikira ta gani duk wannan hanya ce ake yi na yahudanci a cikin musulunci yahudawa ake so saboda yahudawa sun ce su hatta bankin musulunci ma sai sun tabbatar an yahudanci babu wani dalili kawai fikira ake so a san a mayar da matsala ta mu'amala wadda ta zo ne a babin ta babin raful haraj ne gabaki ɗaya ta shiri'i da ya zo na shari'a a babin cinikayya da ijara da sauransu a babin hajiyat ne ba zaruriyat bane ba takmiliyat bane duk wani umarni na hajiyat ya zo ne raful haraj ya ɗaukake ma mutane takura ya kawo musu sauki to maimakon a duba ganin a kawo mutane sauki sai amfani da ba wata ka'ida ta ta usul ba ba wata ka'ida ta fiqh ba kawai sai a ɗauko wata fikira ta wani marubuci ai yahudanci sai a kawo conspiracy theory na ƙaryatul mu'amara yanzu kamar wannan matsalar matsalar tamu da muke ta yi a kai sha'anin dokar an nuna muku cewar an nuna ma mutane cewa mutane suna yara suna mutuwa ba wai saboda wato yaran da suke mutuwa wajen aure mafiya yawan su ba su ƙananan shekaru ne saboda me saboda ba mu da hidima ta da ta likitoci inda akwai hidimar likitoci duk wannan musular da ke tauriya a same ta saboda yarinya ya kankanuwa in har ta yi ciki za ta zo ta haihu ba za a kyale ta ma a ce ta haihu da kanta ba ballanta ya ke kwana da kwanaki tana nakuda har dan ya danne magudanar fitsarinta ya zama ta wajen ya rike jini baya zuwa ya zama ta ya wajen fitsari ko makamancin wannan wannan muskiya ce wanda take waki muna cikin ta saboda bamu da hidimar bamu da asibitocin bamu da wannan wadatar wannan shine hakika yanzu maganin wannan shine ake ake cewa ai ba wannan ba shi bane a sa gwamnati ta kawo hidimar in ka ce cewa gwamnati ta kawo hidimar kamar yadda professor Broderin ne yake faɗa yace shekara 35 kenan tun 1975 ake ta wannan magana yau shekara 35 ana cewa gwamnati ta yi wannan har yanzu ba ta yi ba kuma sai ka zauna har yanzu ba shekara 35 ana cewa gwamnati ta yi gwamnati ta yi ba za ka samu wani magani daban ba to in aka ce za a kawo wani maganin akwai aka yi ishtihari a ce me ake nema a yi a tabbatar da maslaha a kau da barna sai ka ji an ce a a ai dama ai yahudawa ne abin da suke so kenan ai yahudanci ne ai abin da suke so kenan sai a shigar da ideology akan matsala ta fito shi fakihi yana tsaya ne ya duba wato idan ya ga abubuwa guda biyu suna da barna ya kauce shi ta soyin barna idan abubuwa da biyu suna maslaha wace ce ta fi maslaha ya je ya yi ta shi ne abin da faɗi ne to amma haka wato yanzu nan gaba in muka bi in muka daga ta masu irin wannan tunani kai wata ran hatta iskar da zamu sha sai an ce yahudawa ne in ka shaki iska yahudu ne sai wata rashin lafiya ce na zariyatul mu'amara ne wata irin rashin lafiya ce Nazariyatul mu'amara conspiracy theory ina ke cewa conspiracy theory da zargatul mu'amala ta komai da ake kace ai da sisa ce ai shiri ne shashi faɗi ne shashi faɗi ne babu wani abu hakika a ciki tun bayan ne kawai ta tasawur ake yi kuma yawanci ana yi ne kawai don a don a wato a tada kura ga jumhur a ja jumhur ta jumhur amma ba ba nazarar faƙi ba ne to ɗaliban ilimi kamata yi shi yasa wato nake son mu rinka irin wannan karatu da wannan da kuma qawaidul fiqhiyya Allah ya sa muka Allah ya ba mu albarkar lokaci muka yawaita wannan ko za mu zo qawaidul fiqhiyya saboda shi faqihi tunaninsa da bai yake da tunanin so da ba da tunanin malami bai wa kuma a cikin al'umma fuqaha muke nema dan su ne za su sanya mana bamta su za su ne za su nuna maka cewa shari'a har yanzu aika aikace take ba kuma a dangon take a tsaye take kowane hali aka shiga akwai maganinsa a cikin shari'a ba waɗanda za su samar da wannan maganin ba fuka haƙu ba malamin wa'azi ba malamin wa'azi kamar ka wana shi ne ta sunan mota da ake wanawa ka sanya shi ta yi yawa ko kuma zurgola ka sanya shi ta yi ga abin da kake so yi malamin wa'azi kenan to ba irin waɗannan malaman wajen samun ma al'umma mafita a cikin ayyu a cikin problems waƙiyan abin da kuma wato a babban abin da wato nisan da lura da wannan kan sha'anin harkar bankin musulunci saboda za ka ga za ka haɗu da mutane a sauran duniyar musulmi manya-manyan malamai kaga inda suka suka zo suka yi approaching in practical problems abin da yake damun al'umma da solution wanda yake na practical inda ake aiwatar da ka'idodin fikihu domin a sanya wa mutane makaraja sanya wa mutane mafita yanzu kaga su wannan da suka yi wannan da tun da an ce ba yanzu da waɗansu daga an kawo musu wannan a ba wata ajal ne ba wata ajal ne ai an gama dama ba dama an gaya mana cewa da abin da kuke faɗa bankul islami yahudanci ne gashi ko kuna yi kun yi riba da sunan wani abu kun yi ba wata ajal sai suka ce kun ma yau ba haka ba ba wata ajal ai an yi da ibrahim ko cikin musulunci akwai ba su ibrahim to ya kamata dai wato a rinka kula da irin waɗannan mabadi a rinka kula da su yes alaikum salam bani kalmar ta nima abu abu abu ke bani mamaki na bashin nan sai ka malami babba malamin sunna amma wacce ta zama fatan cewa in ciniki za ka sai kaya wannan kuɗi hannu dubu ɗaya in bashi ne dubu ɗari biyu kada ya ce hacci ce ya wani bane Mm, haka suke yi wato abin kana ji yawanci abin da ya kawo wannan tafsirin abdullahi bin abdullahi bin mas'ud gare a tayi fi daya tafsirin su kenan amma abin da yasa ba su ba su fahimci fa tafsir kuma Sheikh Al-Albani suka tafi akan wannan suka fi cewa bai'ut tafsir haram amma kuma inda an inda wato an duba irin nazara ta faqihi ba za a fahimci maganar Ibn Mas'ud ta haka ba. shi Ibn Mas'ud da yace wannan bai halatta ba wani in aka bai a in aka zo aka gaya maka kuɗi biyu da ajali biyu ba a yanke wanne ne ba wannan bai halarta ba saboda rigima ce za ta faru yayin da aka zo biya sai ka ce kai ka ɗauke shi da kuɗi hannu ne kan abi ka bashi shi kuma ya ce a to kan abi ka ba me yasa baka biya ba tun lokacin tun da baka ɗauki baka biya kuɗi ba kai ka ɗauke shi a ajali ne ko tun da ba a haddace ajalin ba kaga an samu jahala to amma yayin da ya zamanto an ayyana kafin a bar majalisin kafin a bar majalisin bai aka haddada wanne ne ba wanne ba kaga bai zama to bai akai nufi bai ba tunda yayin da yanzu idan ka ce kudi hannu naira dubu zuwa ƙarshen wata dubu ɗaya da ɗari wannan ciniki ne
ƙarshen wata a idan ka ce ga wannan wata kudi hannu a san kaji ayyana farashi ne tayi ne saum ne tayi ne ba ciniki ba ne sai an kulla ciniki ya baka kuɗi ko kuma ya ce ya ɗauka za ka biya shi ne ciniki amma yayin da ya zo ya ce maka gashi wannan kuɗi hannu kaza zuwa ƙarshen wata kaza wannan kai ne ta yi ne ba ciniki ba ne idan ka ce to shi kenan na saya in ka ce na saya ko kuɗi hannu ko ajalan to in ka ga in ka ce ka saya ba tare da ka yi tahdidi ba saboda akwai jihala wanne ka saya in ibadai ne ka siya shi ne to lokacin ne ya zama to bai lokacin ne ya zama to ciki amma kafin ka ce kafin ka ce ka saya saum ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yasumu ala sawmi akhi wannan saum ne tayi yake kai arzun a shafin nan hajar ka ba ga shi kansa wannan ya ƙi daga shi abin da ya sa mutane suke yin wannan kuskuren ko ba duk wani abu ne yasa wannan ba saboda wato a rashin karatun tafan fukaha akwai wani kuskure da yan uwanmu suka rinka yi yan uwanmu salafiyin a shekarun baya da suka wuce suna ganin kan cewa baka buƙatar karanta tafan fikihu ka je ka san fikihu daga hadisi kawai wannan kuskure wannan kuskure ba yadda za a yi ka ce abinda malaman fikihu suka harrara shi daga hadisai masu yawa da sauran kawa'in da fiye kaci ba ka bukatar su to irin wannan shi ne za suka fada cikin wannan suka fada cikin irin wannan Okay, na manta. Eh. المؤامرة المؤامرة بالمؤامرة بالهمزة التآمر شنو هذا بكي أوكي تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد